الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يومنا لهدي أشرين لتقص قوة بير هجرة منزل سيرة منزل رحمة annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam kamar yadda coci ta tsara ta ce shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul tauba a satin da ya gabata mun tsaya a ƙarƙashin aya ta 117 zuwa 118 a shafi na 206 a farkonsa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah ce wa alaf talatatin labina kullifu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
ما شاء الله كما yadda muka sani ana ɗan taɓo waɗansu matsaloli na zamani na zakka to ko yau ma haka ne insha Allah ta'ala za mu taɓa wani ɓangare daga ciki in ya so sai mu koma cikin karatunmu za mu tattauna akan zakatu mukafa'ati nihayatil khidma zakka ta abin da ake ba mutum idan ya ƙare aiki mutumin da ya yi aiki a wata ma'aikata ko ta gwamnati ko ba ta gwamnati ba haka shi kenan ya yi shekara da shekaru ya zo ƙarshe shin akwai wani haƙƙi da ake bashi ko da ana bashi salari a wata misali biya kenan shin yana da wani haƙƙi ko bai da to idan yana da wannan haƙƙin shin haƙƙin idan an bashi shi yana da zakka ko bai da zakka na fata ana fahimta ta to yau shi ne za mu tattauna tun da matsalar guda biyu ce wato mi ake nufi da wannan ya hukuncin ta yake sati mai zuwa sai a zo kan zakat ita wannan in akwai ta koko babu insha Allah ta'ala abinda ake nufi da wato ta'rifin ta kenan suka ce abinda ake nufi da shi wato haqqun maliyun ita wato mukafa'a ta nihayatul khidma haqqun maliyun haƙƙi ne wanda yake ya shafi dukiya aujabahu waliyul amri shugaba in an ce waliyul amri wanda ya binci lamarin mutane ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum in sarki ne in ma shugaban kasa ne waliyul amri aujabahu waliyul amri bi shurutin muhaddada ya sanya mishi sharuɗa waɗanda an tantance su ala rabbil amali ga wanda a ubangijin aiki kenan wani mai gida wanda ake ma aiki lisalihil amil saboda maslahan mai aiki saboda galibi dan adam yana son kanshi sai kaga mutum yayi shekara 20 yana aiki karkashin sa kai tsaye rana ɗaya sai ce ta yana kone ka kaga akwai irin wannan mutumin da ya shekara 20 tun bai da ƴaƴa haye mata ɗaya biyu yayi ɗa takwas goma rana ɗaya ka ce ka kore shi daga aiki ka gani akwai matsala to wannan an cilasta shi inda inda intihai khidmatihi lokacin da mutum ya kare ma aiki ga abin da ya kamata ka bashi وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغا نقديا دفعة واحدة شيني كنن بأن يدفع رب المال mai gida shine uban dukiya ko zai ba lil amil ga wanda ya masa aiki mablagan naqdiyan wato waɗansu kuɗi an gane ko duf'atan wahida ya bashi su gaba daya wa yakunu miqdaruha gwargwadon wannan dukiya bi hasbi muddatil khidma za a hankalta ma gwargwadon lokacin da kai kana aiki karkashin sa wa sababin tihaiha kuma za a hankalta ma me yasa aikin ya kai karshe an yi rabuwar daidai ko ko ba a yi rabuwar Allah da Annabi ban jimalan Bahaushe war ratib shahri an gane ko sannan za a kalli nawa yake baka a wata an gane ko wato ar-ratib ash-shahri al-akhir lil-amil nawa an ka bashi a wata na karshe da yayi aiki to wannan shine ake ce ma wato nihayatu al-khidma ina fata ana fahimta ta to sai dai malamai suke cewa mas'alar thaniya takyifu mukafa'ati nihayatu al-khidma ana son ayi takyifin ta ma'ana a san yadda take an gane ko to sai malamai suke cewa kafin a kai gare ta sai an gane cewa mutane malamai sun yi sabani wajen bada ta ya za a yi mata matsayi a shari'a in an ce zai baka kuɗi menene waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake kiranta ujratun mu'ajjala matsayin jinga ce biya ne wanda an jinkirta shi ƙarshen aiki za a baka shi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a za a kamanta ta ne da ta'min min makhatir intihai al-aqd wato matsayin amin wato amintar da wanda zai aiki daga hadarin ƙarshen aiki saboda kada aikin kai zo yayi ka ƙare baka samu komai ba waɗansu malamai suka ce a'a iltizamun bit tabarru'i tana da matsayin kyauta in mai gida ya ga dama ya baka in bai ga dama ba zai baka ba ina fata ana fahimta ta waɗansu kuma suka ce haqqun maliyun khasun haƙi ne na dukiya keɓantacce aujabat ku daula lil wanda du gwamnati ta tilastar da shi lil an gane ko don salihin shi mai aiki ala rabbil mal kenan da kara rabbil mal akan shi wanda ya duki wanda ya bada dukiya ina fata an yace to amma in aka zo wajen tarjihi wato abinda an kai dauka shine i'tibaru mukafa'ati nihayatil khidmati haqqan maliyan mafrudan min qibal al-imam a dauki wanga ra'ayi da yace haƙƙi ne ra'ayi na hudu wanda daula ce ta cilastar da shi ba zan can kyauta za a baka mutum da kayi aiki ba zan can inshora ba ce a'a gwamnati ce ta cilastar da shi saboda mi saboda mutumin nan yayi aiki sawa'an kana zalika ala baiti malil muslimin tana yiwa gwamnati ce ita za ta biya ko da bai gidanka bai biya ka ba ko ko ta wajabta shi akan shi mai gidanka almuhimmu dai gwamnati ta cilasta shi domin in gwamnati za ta baka cikin dukiyar baitul mali ai kenan ba haƙƙi bane na mai gida tunda shi mai gida ba shine ke da baitul mali ba mun gane wannan to wannan shine sabani da dai malamai suka yi kuma aka nuna cewa ita wannan kamar mukafa'a ta nihayatul khidma wato ba ta ko shari'a tana tafiya tare da ita an gane ko domin mi domin kamar matsayin ko ciniki aka yi an ka samu matsala ai ana gyara shi ko ba haka nan bane to haka ne mutum yayi maka aiki kana son ka zalunce shi dole gwamnati ta shiga ta nemi masa haƙƙinsa sannan kuma shari'a ta musulunci yana daga cikin maqasidish shari'a hifdhu huquqid du'afa a kare haƙƙin masu rauni wa himayatihim min zulmil aqwiya ina ba ta hukunci ni kuma a tsare su daga zaluncin masu ƙarfi wa min wasa'il dalika ithbatu tilka alhuquq almaliyya lil 'amil 'ala rabb almal yana daga cikin hanyoyin da za a bi a kare haƙƙin masu rauni shine a wajabta wani haƙƙi idan mutun ya kore ka daga aiki ina fata ana fahimta ta don haka kawo ne zai ce a'a amerikawa ne sun ka kawo shi faransai ne sun ka kawo shi mm shari'ar musulunci ta ce a kiyaye haƙƙin kowa babu baturen da zai koya mana yadda ake kare haƙƙin mutane mun gane wannan da kyau sati mai zuwa in Allah ya kai da sai mu zo mu ji shin in an ba mutum waɗannan kuɗin shin suna da zakka ko ba su da insha Allahu rabbul alamin آمين ما لن سكب ميت آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
wannan aya idan muka dibi ilmul munasabat sai mun koma bi daidai alaƙar ta domin ala harful jarri ne aljaru wal majrur kamar yadda malaman nahwu suke cewa la budda lahu min muta'alliq to da an ga cewa ala thalathati alladhina kullifu idan aka fara magana haka ba a gane abin da ake so a ce shi yasa ibnu ashur da kuma imamu samilu al-halabi a cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun suka ce wa ala thalathatin ladina kullifu ma'qufi ne akan laqad taba Allahu ala an-nabi taba ala an-nabi wa ala thalathatin ladina kullifu bal ma shi mai ad-durrul masul ya kara da wani wajhu yace a'a waɗansu malamai suna ganin a'a wato laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yuzigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim ko ba ganin bane to taba alaihi thumma taba alaihim wa ala thalathati alladhina khulifu sun kace ya fi kusa ina fata ana fahimta ta to kaga dai ma'qufi ne akan shi wa ala thalathati alladhina khulifu kuma Allah ya karbi tuban bayan na annabi ya karbi tuban manzo sallallahu alaihi wasallam mun ce na ana nufi in yayi mukhalafatul aula ko ba ganin bane to sauran almuhajirin wal ansar su tuna yawa su yi kuskure ba ba su mai bane Allah ya karbi tuban su to wa ala thalathati alladhina khulifu da mutum uku waɗanda khulifu aka bar su mun kawo kira'o'i daban-daban da aka karanta yace khulifu waɗansu in ka diba sa'adi da ya kawo shi a wancan sati da muka kawo yace isharatan ala anna almu'minina khalafuhum cewa mu'minai sun bar su an gane ko kenan mu'minai suka bar su a can gida ya ce au khullifu an man butta fi qabuli udrihim ko an jinkirta al'amarinsu daga wanda an ka yanke karɓar uzurinsa kenan su ba a ce an karɓa ba ko ba a karɓa ba an jinkirta shine khullifu an bat albattu shine alqat'u an gane ko fi qabuli udrihim au fi raddihi ba a ce an karɓa ba ba a ce an mayar ba kina ana ana jiran hukuncin da Allah zai yi wa annahum lam yakun takhallufuhum raghbatan 'anil khair rashin fitar su ba dan ba sa son alkhairi bane wa li hadha lam yaqul takhallafu shi yasa Allah bai ce takhallafu ba suka ki fita sai ce khullifu an bar su wanda mun kawo qira'o'i muka ce wannan khullifu ita ce qira'a ta jamhur akwai qira'a wa 'ala thalathati alladhina khalafu muka ce waɗansu malamai sun ce khalafu kenan fasadu sun lalace al'amarin su ya lalace ake nufi kamar yadda zo la khalufu famis sa'im atyabu inda Allah min rihil misk wadan suka ce a'a khalafu an gane ko kenan khalaful ghazina fil madina su suka maye suka zan wato madadin waɗanda ba sa nan domin a tsari za mu zo a cikin ayat da za ta zo ta gaba idan waɗansu suka tafi waɗansu suka kula da iyalinsu ai kamar su ma sun je wajen yaƙi ne za mu zo bayanin wannan mas'ala tana cikin ayat da za ta zo wajen makarin ahlul madina ce ayat da za ta zo bayan waɗannan ayoyi waɗansu kuma suka ce wa ala salatin ladina khalafu ma'ana na an yi alƙalbu na turmi in an in muka ce su suka bar su khalafu ai su ne aka bari kenan sai dai a ce sun maye man muminai a gidansu amma ba a cewa su suka bar muminai ko kuma sai an yi qadiyya ta alƙalbu abinda ake ce ma alƙalbu ga wanda ya aikata sai a ce shi aka aikata ba ana kiran shi alƙalbu akwai mawadi al-muttafaq alaiha akwai mawadi al-mukhtalaf fiha Allah ce wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirina arda kaga an bijiro da jahannama sai wadansu suka ce a'a mutanen ne za a bijiro akan jahannama sai aka ce an bijiro da jahannama to wannan an yi sabani wasu malamai suka ce a'a za a bijiro da jahannama gaban su a hilin kiyama kuma inda za su ketara za su bijira ta kan jahannama ban sani ko mun fahimta ba latanu wato kuma in shi ko almuttafaq alaihi shi alqalbu inda anka ce inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba kaga sai anka ce latanu bil usba al usba latanu bihali su suke shan wahala wajen daukar waɗannan makullan ba wai makullan suke shan wahala ba ba sai mun fahimta ba to shi yasa suka ce khalafunan ko mu dauki su suka maye musu a can gida duk da yake wannan yana da rauni tunda ba su suka dauki nauyin iyalan waɗanda suka je wajen yaki ba ina fata ana fahimta ta amma dai ana iya cewa zaman su yana da amfani don ana iya a kawo hari su kari ko kuma khalafu an gane ko an ce an bar su an gane ko an ce sun bari amma su ne aka bari kina sai zama to alqalbu akai wa ala thalathati alladhina khalafu ita ma qira'a ce shadda an gane ko waɗanda suka saba kenan sun saba ma umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da umurnin Allah ba su fita ba don Allah ya ce a fita a wajen yaki ko ba haka nan bane ko kuma akwai qira'a wa ala thalathati alladhina khallafu to khallafu da shi da khalafu kenan khallaful ghazi na fil madina su suka maye ma iyalan waɗanda ba sa nan sai da mutu ga kira'a ta akka da khalafu cewa sun zamna don su taimaka ma iyalan waɗanda ba sa nan a cikin garin madina dole tafsiri na alqur'ani alqira'atul mutawatira da alqira'atul shadda da kayfiyatu tawjihiha yana da buƙatar mai tafsirin alqur'ani ya san wannan kar ka zo ka iske magana ka ce a kai wannan shirme ne ba shirme bane in baka gane ba ka yi kokari ka gane kuma ka je wajen waɗanda suka gane su ganar da kai wannan shine dabi'a ta ilmi wa ala thalathati alladhina khulifu Allah ya karbi tuban waɗanda aka bari hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat har sai lokacin da ƙasa ta yi musu kunci tare da cewa kuma ƙasar na Allah subhanahu wata'ala ya yi ta mai yalwa daqat muka ce asalin alif nan ya ude daga daqa yadhiqu ne ko ba haka nan bane bima rahmat wa daqat alaihim anfusuhum sannan kuma zukatansu da rayukansu suka yi musu nauyi don saboda an ce kada ayi magana da su an ce iyalansu su nisance su duk mun yi bayanin wannan sai Allah ce wa dhannu alla malja'a ila Allah min Allah suka tabbatar da cewa la malja'a babu wurin gudu ko kuma la malja'a ba makoma ko la malja'a ba maƙegyauta domin malja maf'al ne intabe laja'a yalja'u ko ba haka nan bane ya nemi mafaka shi yasa ake kira yan gudun hijira allajiina ina fatan fice ne waɗanda sun nemi mafaka an gane ko to la malja'a laja'a yalja'u ismul makan sai a ce malja ismul zaman sai a ce malja almasdarul mimi sai a ce malja to nan wani ake nufi to na almalja sai zamanto wato cikin uku ɗin domin ishtiraki ne suka yi wanne ake nufi daga cikin su siyaki zai baka wurin gudu ake nufi domin an ce wa daqat alaihim al-ardu bima rahmat wa dhannu an la malja'a min Allah sun san da babu wurin da za a je a gudu duk da yake yana iya ɗaukar lokacin gudu yana ɗaukar gudun kansa amma abin da zai fito a fili shine cewa wurin gudu wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi babu wurin gudu da za a je a tsere ma Allah sai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sun mataba alaihim sai Allah ya yi musu taufiki an gane ko an gane ko shi ne nan taba alaihim ba ana nufin Allah ya karɓi tubansu ba a'a Allah ya yi musu taufiki ya ba su niyya ta su je su yi tuba li ya tubu sai kuma suka tuba ina fata mafi ce ne waffaqahum litauba wato fatabu Allah ya musu taufiki don in Allah bai so ka tuba ba za ka tuba ba to Allah ya so su tuba sai suka tuba li ya tubu don saboda su tuba ina fata an fahimce ni to a nan cikin matsala ta tuba akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu kawo akwai matsala ta sharuɗan tuba sannan akwai matsala da take da alaka da tuba a qadiyya ta usulul fiqh abinda suke kira babul mutlaq wal muqayyad wanda mun yi alƙawalin cewa a wancan sati za mu kawo bayani na al-sheikh al'allama Muhammad bin Salih al'Uthaimin, ina fata an fahimce ni. Sheikh yake cewa wa amma tauba ita tuba tana da sharuɗa, ya ce, bal labud da min shuruɗi, tuba yana da sharuɗa, ya ce al'awwal an yi lillahi ta'ala fi tauba, mutum ya tsarkake niyyar shi a lokacin da zai tuba, an gane ko yace la yahmiluhu ala tawbati annahu khaifun min abihi dan ya zama to kausan gwadon yana da tsoron baban shi ko abin da ya kamata haka ma'ana dai yayi ne tuba don mu don Allah yace athani nabiyu annadamu ala ma fa'al yayi nadama akan abin da ya aikata wa ma'ana yandam yatahassar yaji bakin ciki an gane ko wa yatakaddar yaji rayuwa ta gurbata baya jin dadi shine yatakaddar annahu waqa'a minhu hadha shay sai ya ji cewa abin da ni na yi bakin cikin yasa da aikata kaza as-salisu na uku yace an yaqla'a 'anil dhanbi ya cirki kanshi daga sabon Allah in yana yi ya zama to ya daina wato aikata shi ina fata an fahimce ni yace an yaqla'a 'anil dhanbi fil hal yace ya bar shi wa zalika bi an ya'ti al wajibi in amkana tadarukahu sannan kuma ya zo da abin da yake wajibi akan shi in yana iya yiwuwa ya aika ya kawo shi ya rishike shi au badalahu ko waninsa na abin da yake son ya ce idan ya zamanto mutum banna ce yayi to sai zamanto yana iya biya yana iya ya- ya riski abin to babu matsala mutumin da ya zo ya yi ma mutum ƙarya yana iya zuwa ya ce mai aina yi maka ƙarya haka ne ko ba ka ba amma mutumin da misali ya yi maka ƙarya sai ka mutu to in ka mutu ina daga ninka ce ma ƙarya yi kaga nan bayi wa ai ta darukin shi sai dai ya istighfari kai ma ya neman maka gafara ban sani ko muna fahimta ba an badala ku ko ya kawo madadin sa mutumin da ya sabon Allah ya bata wani abu to ai yana yiwa in akwai madadin sa ya kawo ba shikenan ba mutum ne ya je ya kashe dabban mutane ba gaira ba sabon ai sabo ne tunda ya har ya, ya an banda ta dukiya amma sai aka yi katar yana da irin wannan sai ya bayar kaga amkana ta daruka hukke ne ina fata ana fahimta ta to shi ne malam yake cewa idan ya zamanto dukiya ce kaga dukiya yana iya kawo ta to idan ya zamanto zagin mutum ne yayi ko yayi yayi gigararsa me zai yi ina fata an fahimce ni yace waɗansu malamai suka ce abin da zai yi shine ya je iske mutumin ya ce wani nayi gigararka nayi gulmar ka bari mu ce gulma dan wasu higa da gulma to da haka ina neman ka yafi ni to amma anan sai malamai suke cewa to idan ya zamanto mutumin nan mai mulki ne ko mai karfi ne wanda babu tabbas zai yafi ma zai iya daure ka ya za ka yi waɗansu malamai suka ce to abin da ya fi shi ne ka neman masa gafara ka yi mai istighfari ka ce Allah gafarta mishi ko kuma in yana yiwa ka je inda ka yi gigararsa an gane ka yi gulmarsa ka ce wannan abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne ina fata ana fahimta ta ya zama to kai da kanka karo shi kanka to kaga duk dai wannan akwai matsala ka je ka gaya mai akwai matsala sai ka je inda ka faɗi magana akwai matsala in ya mutu kuma baka san inda za ka samu shi ba shi yasa zunubi kan ma ka yi tunanin ka aikata sai zama to kaya gare ka duniya da lahira Allah kai mana tsari ibn usaymin yake cewa to sannan wasu malamai suka ce a'a zaka je wurin da kai gigar sa ka yabe shi ka ce wani mutum ne na gari bayan ka ce ba mutum ne na gari ba ina fata an fahimce ni sannan waɗansu malamai yace sun haɗi wata magana magana ta uku shine alqawlu thalith wa huwa qawlun wasat wala allahu as-sawab in kana sahibuka alladhi tabtahu qad alima bidhalika in har ya riga ya sani fala ba'sa nan babu laihi kenan an tastahillahu ka je ka nima ina fata an fahimta ma'ana wasu suka ce a a hankalta mashin wanda kai yi gigararsa ko kai yi gulmarsa ya sani ko bai sani ba in ya sani har ya samu labari to ka je ka nemi gafara in kuma bai sani ba kawai ka neman masa gafara shi kenan kuma inda ka je ka yi zancen shi ka je ka yi yabo ka yi yabo kansa ka ce shi mutum ne na gari kaga dai har yanzu akwai matsala ina fata an fahimce ni to sannan kuma sharadi na biyan na tuba an takuna taubatu fi waqti qabuliha sai kayi tuba a lokacin da ana karbar tuba domin lokacin karbar tuba an gane ko guda nawa ne guda lokacin karbar tuba lokacin da ake kin karbar tuba guda biyu ne shine malam yace akwai amun akwai khas akwai lokacin da ya game kowa da kowa shine lokacin da rana ta fito daga yamma ta faɗi gabas babu zancen karɓar tuba ka koma can cikin suratul al'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika zaka ga nassoshi da malamai suka kawo da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane wannan da kyau ko wasu malamai ma suna ganin bayan wannan za a kulle kufa tuba daga baya kuma za a buɗe ta amma waɗansu malamai suna ganin in an kulle shi kenan kenan ƙarya ta daga ta kari Allah kai mu da sani to sannan kuma akwai khas wanda za a kulle maka kofar tuba wanda kai kaɗai ne ya shafa ba ya shafi kowa da kowa ba shine lokacin da mutum ya ga mutuwa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كيسا فرعون ما دي بلاي ستمي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين التي الآن أيزو بذي وابا duk kafirai za su yi neman su tuba amma lokacin da suka ga mutuwa wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni falan ma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana bai yiwuwa wuri na biyu shine in an tashi mutum ya mutu yana kafiri kuma ya tashi ya ce ya tuba walal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima to kaji waɗannan su ne sharuɗa na karɓar tuba kenan dole dan adam sai shi hattara dole in za ka tuba sai ka kawo su komai a hallari cikin littafin da muke karantawa ina fata ana fahimta ta littafin da muke karantawa na fiqihu lahallari ko akhbari na sai an ka ce lahallari ko a hallari na riya mata ta sallah ko ba haka nan bane to idan muka duba shi ma ya ce ya wa shuruɗu taubati annadamu ala ma fata wan niyyatu alla yaquda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi wa an yaqla'a fil ma'siyah in kana mutalabbisan biha to kaga bai kawo al ikhlas ba da sauransu dan haka ilimi abu ne mai fadi kada ka ji an faɗi mai ahlari ya kawo uku wata rana kace bakin su ne a'a tana yiwuwa akwai ƙari shi ya ka maka daidai yalla abin da kake bukata a matsayinka na karamin ɗalibi mun gane wannan da kyau ko yawwa amin amin kasan matsaloli na ilimi saboda karancin bincike shi ke sa ƙananan ɗalibai wani lokaci kullum sai su ta faɗar abu kaza ba shi ba shi ba shi ba shi ba haka nan bane ilimi hatta da manya-manyan malamai zaka ji suna cewa fi ma a'lam ko kuma fi ma bahastu anhu iya binciken da ni ga inda bincike na ya tsaya amma sai ga mutumin da littafi guda ne da shi kuma ce babu abu kai kuka waɗanda adda maktaba maktaba manya-manyan malamai duniya sai su ce fi ma a alamu fi ma wa kafto alaihi min almasadir wanga ladabi ne na ilmi to in babu wannan abubuwan da duke kai ga kan littafi ɗaya kana rikici da wanda ke da littafi 150 wani alibu ka tarsa littafai dubbai ne kuma ya ce maka lam aqif alaihi to Allah ɗaliban ilmi mu koyi ladabi ina fata ana fahimta ta wannan in kuka dibi sira ta malamai za ku ganshi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da Sheikh Bin Baz ya bashi tahqiqin littafin wato abin nan eh Irwaul Ghalil gangare ko da yazo yayi Irwaul Ghalil shine an ka bashi yayi tahqiqin athar yayi ta bincike yayi ta bincike yayi tahqiqi a ƙarshe akwai waɗanda ya ce lam aqif alaihi lam ajirhu lam ajirhu akwai wani malami da ake ce ma turaifi a ƙasar saudiya shi ko sai littafi a tahjir an gane ko tunda shi wancan littafi ina ganin ghayatul maram a sunan shi sai samu irwaul ghalil shi albani shi da irwaul ghalil shi turaifi sai samu littafin sunansa a tahjir duk asarikin da albani bai kai gare su shi ko sai Allah sai ya bincike sai ya kai gare su at-tahjil shine kamar daga ghurran muhajjalin ne shine kamar abu mai haske ma'ana ga wani ɗan ƙaramin haske da ni ƙara a kan littafin Sheikh Nasir Dini Albani da ya ce kaza ban same shi ba ni ko Allah ya sana kai gare shi amma tare da ladabi da sanin ya kamata amma munan abubuwan sai ka rasa gabas ka rasa yamma mutum sai ka aza shi na ma ya san komi da komi to don haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ɗaliban ilimi su fahimta sai mas'ala ta ƙarshe wanda akan ta zamu karkare game da wannan ayar na zancen tuba shine cewa ita mas'ala ta tuba tana da wata mas'ala da ake ce ma al-mutlaq wal muqayyad kullum ka rike wannan in baka san waɗannan ka'idodi na ilimi ba ba za a iya tattaunawa da kai ba ka'ida ta al-mutlaq wal muqayyad shine nasi yazo mutlaq sake sai a samu muqayyad wanda ya dabaibaice shi inji malaman zauri domin al-qayyid shine dabaibiya to irin wannan mas'ala irin wannan yana shiga cikin nassoshi daban-daban misali mas'ala ta tuba an gane ko mas'ala ta tuba inqita'u at-tauba bi hudur al-maut Allah ya ce tuba da lokacin mutuwa yayi shikenan ko ba karan bane babu da canka tuba kamar yadda Allah ya ce wato walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar to kaga wannan Allah ya ce sai wannan lokaci to amma sai aka samu wata aya tana nuna akwai waɗanda ba za a karɓi tubansu ba kuma lokacin mutuwa bai yi ba Allah subhanahu wata'ala ce a cikin suratu Ali Imran aya ta 90 innal ladina kafaru ba'da imanihim waɗanda suka kafirce bayan sun yi imani thumma zadu kufra sannan suka ƙara kafirci lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tubansu ba wa ula'ika humu dallun waɗanda ba ta tuni kaga lan ya ce ba za a karɓi tubansu ba to kaga za ka yi da wannan to kaga wannan dole ka shiga cikin matsala sai ka koma cikin ka'ida ta al-mutlaq da al-muqayyad sannan za ka gane ta Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin a cikin littafin sa daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab da ya zo karkashin wannan aya inda alladhina kafaru ba'da imanihim a mas'ala ta 44 sai ya kawo maganganu da malamai guda hudu cikin su akwai mas'ala ta al-mutlaq wal muqayyad amma bari mu kawo guda hudu din a gurguje yace al-awwal wadansu malamai sun ba da amsa suka ce yace kuma ibnu jarir tabari akan haka yace innal ladina kafaru min al-yahudi bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kina wanda suka kafirce daga yahudawa cikin yahudawa da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da imanihim bayan sun yi imani bihi da shi qabla mab'athihi kafin a turo shi tunda akwai zancensa a cikin littattafan alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal-injil kaga sun san da sifofin shi sun yarda da shi to thumma zadu kufran sai suka kafirce an gane ko bima asabu min adh-dhunubi fi kufrihim na abinda sun ka samu na zunubai sun yi imani da shi bayan ya bayyana sun yi imani da shi kaga sun kafirta wasu suka ce kenan wannan aya tana da alaka ne da yahudawa ina fata an fahimce ni yawwa yace wa ulaikum ad-dallun yace yadullu ala anna tawbatuhum ma abqa'ihim ala irtikab ad-dalal wa adam qabuliha ila ibn zahir kenan wadannan su ne batattu saboda sun doge akan kafirci kenan Allah ba zai karbi tuban su ba al-qawl ath-thani magana ta biyu malik yace wa huwa aqrabuha indi shine mafi kusa lan tuqbala tawbatuhum yace ba za a karbi tuban su ba ittabu inda huduril maut tunda ta ce lan tuqbala tawbatuhum mutlaq ne to muqayyadun إذ تابوا عند حضور الموت kaga shikenan falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana haka an kace makafirai al'ada wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin yace kuma daga cikin dalilan da ke nuna wannan thumma zadu kufran fa innahu yadullu ala adami tawbatihim fi waqti nafsiha yace to kuma magana ta uku lan tuqbala tawbatuhum imanuhum al-awwal ba za a karbi imanin su na farko ba li butlanihi bir riddati ba'dahu saboda sun yi ridda shine lan tuqbala tawbatuhum kenan lan yuqbala imanuhum akibi tunda wancan imanin ya lalace kenan Allah ba zai kafe shi ba malan yace wala yakhfa du'fu hadha alqawl yace wagga magana ta uku tana da rauni tunda imani ba shine tuba ba tuba da ban imani ba wa bu'uhu an zahir alquran yace arrabi'u magana ta hudu annal murad lan tuqbala tawbatuhum annahum lam yuwaffaqu litawbati an-nasuh Allah ba zai ba su taufiki ba ba zai musu taufiki ba da katariya ga tuba annasu ingantaccen tuba hatta tuqbala minhu kenan Allah ba zai ba su dama su yi tuba na gari ba tunda ya ce lan tuqbala tawbatuhum kamar yadda Allah ya ce mu munafiqai innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakun Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila yace wala liyahdiyahum sabilan yadullu ala adam ghufranihi lahum li adami لعدم توفيقهم للتوبة والهدى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ألا بدي موسى توفيقي بقى توبا بلنتنا ما ستوبا بلنتنا أكرب توبا كاج قائدة المطلق المقيد تنا شغاتكين أكيدة كاكسا أبايوات شغاتكين أكيدة شيسا شردة تنا قاتا أيكي كوباتا قاتا أيكي Allah ya ce ma annabawa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك kaga duk aikin ya lalace har abada amma da Allah ce wa man yartadid minkum an dinihi amma fa yamutu wa huwa kafir fa ulaika habitat amaluhum kaga ni wannan yake gaba cewa shi za a yi taqyidin shi da cewa fa yamutu wa huwa kafir kenan mas'ala ta al mutlaq wal muqayyad tana shiga har cikin mi har cikin babi na aqida sai mas'ala ta ƙarshe shine shin wani lokaci ne mala'ikin mutuwa yake rubuta abin da ke cikin ciki abin da ke da alaka da yawo an gane ku kun san za a turo mala'iki ya rubuta wa shaqiyyun aw sa'id to kaga wannan yana shiga cikin babul mutlaq wal muqayyad kuma ya tabo aqida kai tsaye domin akwai hadisi na Abdullahi bin Mas'ud wanda yana cikin sahih Muslim ko ba haka bane wanda ma Imam Bukhari shi ma ya fitar da shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'athu Allahu malikan fayu'maru bi arba'i kalimat kaga 40 40 40 kaga an samu 40 nawa uku kwana 120 sannan an kace thumma sannan a tuno mala'iki sai kuma ga hadisi cikin sahih muslim na Hudhayfa bin Asidin an gane ko wanda yake cewa يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة أو خمسة وأربعين ليلة وانا حديث ياتي دكوانا أربعين كوكوانا أربعين دبير ملائكة دشبو يا فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقرأ to ka gani wanga ya ce kwana 45 shi kudin qur'ani da ma haka yake su kajiya wancan hadisi ya ce sai an yi kwana 120 wanga hadisi ya ce bayan kwana arba'in kuma ya duk annabi faɗo ga magana shi yasa muka jin kwana sannan ko watsar da su amma in ka san yadda ake ba da amsa kaga sai ka shirya in ka san al-mutlaq wal muqayyad sai ka yi sai ka hita malamai suke cewa wancan hadisi da yace 40 bayan kwana 40 ko bayan kwana 45 ya tantance bai tantance ba kwana 50 ba su bayan kwana 45 suna bayan kwana 45 kwana 100 suna bayan kwana 45 ko ba su kwana bayan su 120 fa kaga babu cin karo wanga ya ce bayan arba'in to da arba'in da ɗaya da biyu da uku da hudu da ɗari da ɗari da ashirin duk bayan arba'in da suke al-mutlaq wal muqayyad wanga ya kawo su ɗari da ashirin wanga ko arba'in ya ce bayan arba'in kiran babu matsala waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a yadda al'amarin yake waɗansu sun tafi yadda za a yi a haɗa hadisan shine cewa ikhtilaful ajinna ciki daban-daban yake فبعضهم يكتب له بعد الأربعين الأولى وستون كوانا أربعين الله ذي تورو وبعضهم بعد الأربعين الثالثة وأنسكم سي أربعين تأكو شيني وأنسو ابن رجب رحمه الله تعالى ياتفي أكم ون الرأي إلى فتا أنا فهمتك to kenan sun yi kokarin hadawa cewa shi da anka ce kwana 40 waɗansu kwana 40 waɗansu kuma da anka ce kwana 120 sai kwana 120 Allah yake ga daman lokacin da za a rubutu don fa'alul lima yuridu don haka ba ƙarya ba ne a cikin hadisa wallahu ta'ala a'lam to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce sun mata ba alaihim sai Allah karɓi tubansu ma'ana yi musu taufiki ga tuba li ya tubu don su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim Allah shi ne at-tawwab mai karɓar tuba mun ka ce huwa ضمير الفصل ne tufidul hasr at-tawwab an kashi alif wal lam yufidul hasr domin idan mubtada da khabar sun ka zamanto ma'arifa sun zamanto mai yufida da alhasr shi da aka ce ma ta'riful juz'aini juz'aini nan al-mubtada wal khabar ake nufi dan haka ba mai karbar tuba sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah sai aka ce mi wastaghfara lahum ar-rasul ay wastaghfara lahum ar-rasulullah don ba a ce wastaghfara wastaghfaru ar-rasula ba واستغفر لهم الرسول الرسول فاعل والمفعول به محذوف تقديره الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله da haka ba zan ci a ce wani na karɓar tuba Allah kai mun tsari inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai karɓar tuba tawwab siga ce ta mubalagha fa'al rahim Allah subhanahu wataala shine mai jin kai an gare ko ita ma siga ce ta mubalagha mu bar wannan aya haka haka yanzu malam muje ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu amin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا وكونوا مع الصادقين na'am kamar yadda tafsiri ya gabata tsarin da muke bi ana kawowar na farko asbabun nuzul ko ba haka ba na biyu a kawo ilmul munasabat na uku sai a je zuwa ga sharhul mufradat ko ba haka nan bane sannan kuma yin akwai masail suke zuwa karo na ƙarshe ko ba haka nan bane to yanzu wannan aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha babu asbabun nuzul domin sababun nuzul kin su guda uku ne ayoyin hadu suke tun daga laqad taballahu ala nabiyyi hadwa nan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin sun sabka ne dalilin qissa ta ka'ab bin malik kina yanzu ba a neman mutu sababun nuzul mun gane ko tun da na wancan din da ayoyin da suka gabace ta shine na mun ji wannan da kyau to sai abu na biyu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ilmul munasabat ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ibnu ashur a cikin tafsirin sa yace adh-dhahir anna hadhihi al-ayata khatimatun lil ayi sabiqah kenan ciko ne Allah yayi da ita khatima tana cika bayanin laqad taballahu domin bi domin kissar su ka'ab wasu sun yi ƙarya wasu yi mi wasu yi gaskiya to tun da waɗanda suka yi gaskiya Allah ya karɓi tubansu to shi ne aka cika ya ce wa laisat fatihata gharadin jadid ba ta zo bane don ta buɗe wata magana daban tun da kissa ka abin malik shi ake zance kenan sai zaman to mi alaƙar ta shi ne tun da Allah ya bayyana waɗanda suka yi ƙarya waɗanda suka yi gaskiya sun ci nasara to sai Allah ya kira gaba ɗaya ba ga waɗanda suka yi gaskiya ba nan ana fahimta ta a'a duk mutumin da ya yi gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da shi mun gane wannan da kyau to wannan shi ne yanzu kuma tunda mun samu cewa wannan aya tana matsayin ciko sai mu je zuwa ga wato al-mufradat an gane ko mufradat a fassara su mu ji abinda mai- masu jalali suka ce ko mai jalali ya ce tunda mai jalali mutum biyu ne anan na sama imamu suyuti na shine al-jalalu na farko akwai jalaluddin al-mahalli akwai jalaluddin as-suyuti sai an ce tafsiru jalalain saboda ji jalaluddinul mahalli shine malamin jalaluddin suyuti to shi jalaluddinul mahalli sai ya fara rubuta tafsirin alqur'ani mukhtasar ga dalibai yayi izu 30 sai Allah karbi ransa amma ya faro ne daga nasu zuwa kahfi dalibinsa imamu suyuti sai yaga akwai matsala in aka bar littafin izu 30 duniya ba za ta fa'idantu da shi ba mutane sun yi son abu cikakke shi kuma bai saba rubuta kananan littattafai ba yace ya sha wahala kwarai saboda shi na rubuta littattafai ne masu tsawo sosai sai ya dauko shi ko daga Fatiha sai ya kawo karshen suratul Isra'i to sai aka ce tafsiru jalalaini da jalaluddin mahalli da jalaluddin suyuti jalalaini amma wani aka shi kai akwai wani malami a duniya sunan shi jalalaini ba sani kuma fahimta ba so Allah ya kyauta to mu dawo cikin wannan tafsiri kafin mu je cikin masaloli ya ayyuhal ladina amanu kira ne da Allah subhanahu wataala ga masu imani wani malami da ake kira Sheikh Abubakar Al-Jazairi yana littafi Minhajul Muslim ko ba ka bane akwai wani littafi Minhajul Mu'min ba dai bane shi Minhajul Muslim shine na Sheikh Abubakar Al-Jazairi sai ya tattaro dukkan ya ayyuhal ladina amanu da suka zo a cikin Al-Qur'ani sai yayi littafi akan su sai ya samu su suna Nida'atul Rahman sai ka dubi wannan littafi ka gani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a nan ya ce amanu kuka yi imani aka yi imani da wa ya shafe rukunnan imani guda shida ya ayyuhal ladina amanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi su ake rufi an gane ko a yau amanu an kace shuru ina muta'alliq sai ka zo don karatu za ka wuce sannan kuma nan ya ayyu hallabi na amanu kana iya cewa a'a nan kira ne ga mutum biyu tun da ba muminne na gaskiya ne Allah ke kira anan ba ya ku din kun kai imani imani na gaskiya ya ku munafikai dan munafunci ma wani lokaci suna da imani a cikin Qur'ani ha baka yarda ba ka ji a cuta Allah ya ce zalika bi annahum amanu ثم كفروا كاغا امنوا بالسنتهم ثم كفروا بقلوبهم to kenan ya ayyuhal ladina amanu da ku waɗanda kuka yi imani imani na gaskiya da ku munafikai da ku yi imani na gaskiya ba Allah ya suturta ku ko ko Allah ya tona asirin ku amma ba lokacin mutuwa bai yi ba ittaqullaha ku ji tsoron Allah don tsoron Allah ba sai mumini da yake cewa ji tsoron Allah ba har kafiri ana cewa ji tsoron Allah ko ba haka nan bane annabawa da suka fi kowa jin tsoron Allah an ce su ji tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ko ba haka nan bane sannan kuma kafiri ana cewa ji tsoron Allah Allah ce wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithm mutane gaba ɗaya Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida da haka kace a sai malam ya zaka kace munafikai har munafikai Allah yana son su yi imani wanda ya ji shi na yin imani ko ba ka nan bane don akwai wanda zai zama munafiki daga baya ya tuba kuma ibada shi zama to da gaskiya to ittaqullaha dai ku ji tsoron Allah tsoron Allah ya ake jin tsoron Allah haqqa tuqatihi matuka yadda ake jin tsoron Allah sai kai taqyidin shi ko ka fassara shi tafsirul mujmal bil mubin an gane ko shine fattaqullaha mastata'tum ittaqullaha ku ji tsoron Allah asalin ittaqullaha iwtaqullaha domin waqayaqi ne to an ka ce iwutaka idan wawun ta zo kusan ta'un sai a matse ta a mirgide ta a narke ta sai a maida ta ta'un sai zamanto ittaqa in baka gane wannan ba wasala yasilu sai a ce ittasala asalin shi iwtasala ne ha ilmu sarf ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku kasance daga cikin masu gaskiya asalin kunu uku wunu ne a uku wunu ne fi'il al-amri da bukatar al-hamza ku kasance ma'as sadiqin tare da masu gaskiya nan masu gaskiya nan da kaji an ce a kasance tare da su intabe nan ba ana nufin kawai ka zo ka zauna tare da su ba a'a ka zamanto tare da su cikin aikin su nan maniya ba kana zaune tare da su ba don kana tare da mai gaskiya kai makaryaci ne yomi an kai dan an ɗauki musulmi an sa tare da kafiri cikin kabari guda an turbuɗe su sai kafiri ya tai aljanna ko ko sai musulmi ya tai wuta ba haka ake nufi ba eh ma'iyya tana da ma'anoni daban-daban kamar da sun ce rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad ko ba karan bane ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ka kashe mutane da su ba suna nahin a mutu tare ba a'a bisa irin aiki irin nasu shirin da ke nufi kakka zo ka ɗauki ƙur'ani kai ta mai fassara da ka gada ba ran da an ka waiwayo ka ba za ta yi maka daɗi ba to almuhimmu da an ka ce su ji tsoron Allah su kasance tare da masu gaskiya wannan yana nuna cewa ta'aridi ne an kai ga munafikai domin su munafikai ba sa jin tsoron Allah kuma ba tare da masu gaskiya suke ba yanzu idan makaryaci na tare da kai maimakon in ce kai wane kai makaryaci ne ko ba kana bari sai in zo in ce wane ba shi munafikin ba ba shi makaryacin ba sai in ce wane ka ji tsoron Allah ka zama to mai gaskiya da wane ki eh ka gani to ta'ridun ne bil munafiqin kaga Allah bai so ya to ce ya ku munafikai ku makaryata ne sai Allah ce a'a ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin shi yasa Qur'ani uslubinsa ta'arif ne zaka ga wani lokacin bayyin magana kai tsaye amma an ka ce ko malam Bahaushe ba cikin magana shi yace mi kowa yayi zagi cikin kasuwa ya san da wanda yake zakumullahu khaira to wannan shi dai ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wadanda kuka yi imani wato ku ji tsoron Allah ku zama to daga cikin masu gaskiya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Abdullahi bin Mas'ud ya ruwaito shi Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Tirmidhi sun fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alaikum bis-sidq na hore ku da gaskiya na alaikum ismu fi'lul amri da gaka ce ala harful jar duka gaba ɗaya hada su alaikum bis-sidq na hore ku da gaskiya su da dai ismu fi'lul amri iltazimu as-sidq me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace umurce mu da gaskiya yace fa inna sidqa yahdi ila albir domin yin gaskiya yana shiryar da kai zuwa ga aikin alkhairi domin ita gaskiya matattakala ce da kai wannan sai Allah ya taimake ka kai wannan fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayasiruhu lil yusra yace to kuma wala yazalu ar-rajulu an gane ko riwaya wa ma yazalu ar-rajulu ne an gane ko amma naga Sheikh Muhammad bin Salih bin ya kawo la yazalu rajul wa ma yazalu rajul yasduqu mutum bai kushe ba yana gaskiya wa yataharra sidqa yana kirdadon gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa sai an rubuta shi a wajen Allah mai gaskiya ne idan an ka rubuta ka Allah ya rubuta ka shi kuma Allah Allah mulku ne da kaga ya rubuta ka ya san hakikanin abin da ya baka Allah bai da son rai Allah kuma da kaga yayi abu ba za a ce ba ya manta ko ko zuwa gaba bai san abin da zai faru ba ya san ka riga kai da kuma Allah ya rubuta ka bai gaskiya to ka samu daraja yace to kuma wa iyyakum wal kadhib na wato ina hanin ku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya tana shirya da mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar sannan kuma fajirci yana shiryar da mutum zuwa ga wato wuta wala yazalu rajul wama yazalu rajul abin da gani wama yazalu rajul yakdhibu mutum bai mushi mai yana ƙarya yakdhibu fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wa at-takrar wa yataharra al-kadhiba yana kirdadon ƙarya ko ba a tambaye shi ba sai ya faɗi ƙarya shi dai yi ƙarya ya ji daɗi hatta yuktaba inda Allah kadhaba sai an rubuta shi a wajen Allah babban makareci kadhaban shi ce ta mubaraka to da an rubuta ka wajen Allah makaryaci baka da daraja a wajen Allah baka da daraja a wajen mala'iku baka da daraja a sama kuma baka da daraja a ƙasa idan an rubuta ka mai gaskiya a wajen Allah kana da daraja a wajen Allah kana da daraja a wajen mala'iku kuma kana da daraja a ƙasa duk mutum nagari sai ya soka kai hammakiyinka sai ya faɗi gaskiya a kanka sai ya ce bai son ka shi yasa anka ce wal haqqu ma shahida bihi al a'da'u abin da dukkan makiyinka ya ce lalle wane kazana to haka nan ne tunda shi da kamata ya iya ko ba ka nan bane sai ka ja ce wallahi wallahi ya iya sai dai kawai dai ni bai yi to alhamdulillah na ba zan fita shi wani hakan da ba kai mai to haka Allah ya duniya ba azukum li ba'd adu kiyayya ce wani ya san da haka da abin yake sai wallahi haka ne amma dai wallahi ban yadda ba ni ba zan yi ba to wannan alhamdulillah je can da kai da kiyayyaka ina fata an fince ni sannan Muhammad Sheikh bin Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace amma sidqu bil fi'li kenan ya ana yin gaskiya ta aiki fa mutaba'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mutun yayi aiki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace as-sidqu yakunu bil qasdi wa bil qawli wa bil fi'li ita gaskiya cikin abu uku take ana samun ta fil qasdi cikin niyya kai ikhlasi ba kai riya ba wa bil qawli abinda zaka faɗa gaskiya ne ba ƙarya ba ka zo ka ce abu kaza ya faru a iske ya faru ko ba ka nan bane ka zo ka ce abu kaza bai faru ba bai faru ba wabil fi'li kuma yana zaman tuwa akwai gaskiya ta aiki shine ya zaman tuwa aikin ka ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ko ba haka bane idan aikin ka bai dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba to kai makaryaci ne ina fata an fahimce ni babu ta inda za a saka domin kai ƙarya ka zo da abu cikin addini wanda babu shi shi yasa bid'a bala'i ce Allah kai mu tsari abinda zamu zo karshe na shi shine wajen wannan ayar akwai bayanai sosai bari mu gani abinda zamu iya samu imamu suyuti a cikin littafinsa al-iklil fi istinbat at-tanzil yace qawluhu ta'ala inda Allah yace ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqina yace to fihi al-amru bis-sidqi Allah ya yi umarni da a yi gaskiya fi kulli ƙaulin a cikin kowane kowace magana wa ala kulli halin a cikin kowane hali an gane ko cikin kowane hali yace wa qad istadalla bihi man lam yubih al-kadhiba fi mawdi'in min al-mawadi wasu sun kafa hujja da wannan aya waɗanda yubih ba su halatta ƙarya ba fi fi mawdi'in min al-mawadi sun kace ba wani nassi da za a cewa wuri kaza kai ƙarya wuri kaza kai gaskiya ko ina kai gaskiya صادقين اسم الفاعل لي الاسم الاسم يفيد الثبوت والاستقرار yace la tasrihan wala ta'riba sun ka ce bai dace ba ai ƙarya tasrihan a faɗe ta ƙarara wala ta'ridan ko ko ai ɗan dubara jirwaye mai kamar wanka ko ba ka nan bane ka san dan kwaya in ya tashi shan kwaya ya ga dan sanda sai ce don Allah ba dai ayan nan ba dai aya wai kwaya ta shi da aya kaga ga ƙarya ce amma ta'rib ina fata abinci yace akhraj ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya fito an ibn mas'ud daga abdullah ibn mas'ud qala yace innal kadhiba ita qariya la yasluhu minhu jiddun wala hazal bata inganta ba ko cikin da gaske wala hazalun ko kuma da wargi wasa kenan وتلا هذه الآية يكرنت أو أن آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال يتي فهل تجدون لأحد رخصة في الكذب shin kuna samun wani a ce ya samu rangwame na yi samu damar yayi ƙarya ya ce shi bai gari ba wa akhraja anil hasan kinan an fitar daga hasan ibn abi hatim kenan ya fitar daga hasan kinan na hasanul basri qala yace in aratta an takuna min as-sadiqina in kana son ka zamanto daga cikin masu gaskiya fa alayka bizuhdi fid dunya to ka nisanci duniya dama son duniya kwaɗayin duniya shi ke kai mutum ga ƙarya kuma ita ƙarya tana da wata al'ada idan mutum ya fara to silsila ce in kana son ka bar ƙarya ka daina ƙarya da kada ka yi in ka yi guda to ka tuba idan ka ce ma mutum zan baka to ya zo baka bashi ba mi za ka yi na yanzu ƙarya in ka bashi wani randevu ko time kuma ya zo kuma baka bashi ba mi za ka yi mai ƙarya kan sai ka zama ƙaryaci ko ka ce mai abin nan babu shi ba zan bayar ba ko kuma ka ce mai kakkace mai za ka bashi to shi na kenan kai gudun duniya shi yasa da yawan waɗanda suke son duniya ƙarya ta yi musu yawa ƙarya ta aiki ƙarya ta abin nan ta magana yau mahi yawancin mutane da muke ce ma manya sai ka iske ana sufanta su da makarita da an ce ma mutum babba na wai DJ na ko sai ka ji an ce maka babban makarici na ya baka randevu ya baka randevu duk sai ka tambaye kuma dejan gafa ba wai na ma'aikatan gwamnati ba na rince da Allah hadda ma'aikatu waɗanda da aka dangantawa zuwa ga musulunci ONG ONG munazzama ce ce eh insha Allah insha Allah kai gobe ka tawo jidi ta ka tawo har akai inda mutum gashi shi na ganin mutum da kamala amma makarici ya dauke shi bai da wani daraja son duniya son kuɗi shi ke kai ga mutum ga ƙarya shi rantsuwa kuma da Allah da ƙarya kwaɗayin abin duniya son matsayi da yawan mutane sun zan munafukai saboda suna ganin ba za su samu matsayi ba sai sun zan munafukai shi ma ƙarya shi ma wagga jama'a ƙarya shi ma wagga jama'a ƙarya shi ma wagga jama'a ƙarya duk shi tattaro su don ɗin samu matsayi ya samu ganin 'yan siyasa mafi yawancin su abin da suka ke nan in suka zo wajen 'yan bori su ce to kun san abin da mun ka gada na gadin gadin kuma Nijar ƙasa ce peyi laik kowa shi da irin shi abin da ya gada ma duk wanda ya ce zai taba ku za mu magani shi za mu yi muku direction ta ta kanku za mu kawo muku baƙaƙen zanna za mu kawo muku zobba jajaye da ƙwariya yalla ma ɗan akwai piano mai yin goge za mu kawo muku shi daga amurka in ya zo wajen malamai kuma sai ce to kun san hawa malamai maka da annabawa kun san hawa kahinci kahinci sai da ku aka yaƙe shi da haka nijar mu 99% nous sommes des musulmans duk wanda ce mu taɓa mutum musulunci kasar ga wallahi sai dai a yi kulikuli kubura sai a yi kabbara Allahu Akbar in ya je wajen ɗan kasuwa ya ce to za mu gyara muku direction an sa empo ya turo des empo kuma da sa'u ma da suka ka empo sun ce turo empo ci empo za mu gyara muku in an ce wajen ƙauyawa a ce za mu yi muku kaza duk kowa sai ya yi mishi ƙarya yamanin idala kaita za yamanin wa illa kaita ma'addin fa'adana ya duru ma'azzujajati haifu darak wa yalbasu lissiyasati alfa lumsin tir da mutumin da ya zama munafiki yana ta kare cikin can bazar ya samu matsayi wani matsayi da ka samu to kana ƙarya hatta yuktabu inda Allah kazzaba kana dibin ka samu ɗaukaka ashe gaba ɗaya wajen Allah ta zube wajen mala'iku ta zube kuma mutane sun gane kai makarici ne baka da kima ko guda Allah kai mu da to ka ji kalitan duniya wani duk wanda shi da imani in yazo zai auren mace sai ya kauka ƙarya shi yasa da yawan auren da ke mutuwa a yanzu galibi ƙarya ta mutum shi na da mota kaza shi dan wane na shi na da kaza ko da aka zo sai iske ƙarya shi yasa auren dole ya mutu su kuma matan mi zai kai su su ma son duniya ana na ana dibi akwai kuɗi ya shi kato kaddara bai da komi ya iya sawon vest ya iya wani abin nan abu ya ce shekhi in ma faransai zan yi sai an yi rudan air Euh, je vous parle de, de, de, de, de Paris. Hein? Yaya wurin shi yasa kullum mai son karya sai a je a ita mai karya. Dama mata da yara suke son sauraren karya shi yasa suke sauraren gasana. Da yawan mata sun yi wada cikin tarko. Yana da kyau mutum ya zama mutum yana da hankali. Ka san abin da kake yi. Allah kai mana sani. Son duniya, kwaɗan matsayi, kwaɗan mata, kwaɗan tara dukiya, kwaɗan kai suda, duk ci asan biya ka zama mutum makarici. Ba ni da ka kuma dai alhassan an kaci. yace wa akhraja an qatada ibn abi hatim ya fitar daga qatada fil aya a karkashin wannan aya qala yace as-sidqu fin niyya ana samun gaskiya a cikin niyya ba kai riya bake was-sidqu fil amal ana samun gaskiya a cikin aiki aikin kai dace da abinda alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace was-sidqu fil layl a same ka mai gaskiya cikin dare an gane ko ba a ganka istaz ba da rana da daddare ashe akwai wata gabdi ka tawo da kaka kwana can ka zo ka tura mutane asiri a kan ba ka gidan wata gabdi sai ka ji ya ce ai mun gaya muku duk masu jamman nan duk ɗayan iska na wacce a bana shi dama wani mai wa'azi da gemi ya shi dame shi to da ya ji an ce an kama dan wani istazu wajen wata mata sai ai mun gaya muku duk ɗayan iska na ƙarya ta su gara mu daga yin abin mu ga hili Allah ya kyauta wasidqu fil layli ayi gaskiya da daddare wasidqu fil nahari ayi gaskiya da rana wasidqu fis sirri ayi gaskiya a asirce wasidqu fi sirri wal alaniya kuma ayi gaskiya alaniyatan inda za mu yi haka na mun rage maka mu wahala amma mutum saboda yawan ƙarya kullum cikin tashin hankali yake wanga hanya bai iya binta wanga unguwa bai iya zuwa wanga gari bai iya zuwa wanga ƙasa bai iya zuwa ko ina shi na ta fesawa har ya kai wuri ya yi mishi duniya ta mai kunci ina mahari ina dalili ba ka iya kwana gidanka iyalanka saboda kayan taimaka mutane ƙarya ka ɗauki salula portable biyar ko wacce tana da fis waccan in ya kaga ya bada ta duk wanda ya kira cikinta ya faɗi da ba ya san in zai baka namba akwai ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta uku akwai ta biyar ita premier ta matar shi ta ita kaɗai ta adda wannan lamba saboda in ta kira shi zantakatar su zantakatar za ta same shi akwai hatsari ita ko waccan ta biyu can ta abokan harkar shi na waɗanda za su kawo harkoki ta uku kuma ta abokan shi na waɗanda shi ka hira da su ta hudu kuma wadda ta ‘yan dama damata ta biyar kuma ta waɗanda sai abin da hali yi in ka kira su dubu ba ka samu sai in ka kire shi saman wata lamba ka same shi sai ce dan me baka kira na saman wannan lamba ba akwai lamba da duk baka ba shi da haka duniya ta kuma kamar wasan tiyatar kuma drama cikin aikin addini kuma irin wadannan abubuwa suna zuwa Allah ya kyauta wannan aya akwai sauran bayanai kanta saboda bayanin da Imam Suyuti ya kawo daga athar na Abdullah bin Mas'ud suna buƙatar akwai hadisai da kamata a bijiro da su insha Allah ta'ala za mu zo sati mai zuwa a karkari amma aka maka Allah ayoyin nan guda biyu ka sake karanta mu da su mu samu lada ma ka da ahli madina
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين cike ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
abinda muka abinda muka faɗa yanzu daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh